بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا ترى الصبر وتا ميلادية نادا وانا وتا الشرين دقايا ناكنا وتا شوال هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم أنا دقودة دريه أربعين دقايا وان دي دي دي دا شابي وتا شدة ميلادية نادا دقودة دريه ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka sharhu kashfu shubuhat na al'allama Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen rahimahullahu ta'ala an samu doguwar fatara kusan wata guda uku ba kwana biyu ko rabanmu da wannan majalisi ko kuma wannan darasi dalilan da kowa ya san shi shine annoba ta coronavirus ko kuma covid-19 kamar yadda malamin likitoci suke faɗi idan ban manta ba darasinmu na ƙarshe ya kasance a 18 ga wata rajab yau kuma muna 21 ga watan shawara mun tsaya akan matsala da malam ya faɗi idan muka duba a shahi na hamsin da biyu hamsin da uku kalkashin faɗin shi da ya ce fa'alam anna shirkan awwalina a hafu mai shirki ahli zamanina bi amrai ahaduhuma annal awwalina la yushrikuna ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما الشدة فيخلصون لله دعاء ما لا يكاو دليل daga alqur'ani mai girma akan wannan mas'ala cewa mu sani cewa mushrikai na farko sun yi sauki game da mushrikan zamanin wannan lokaci ya ce dalilin abubuwa guda biyu ɗayansu na farko mashirkai na farko layu shirku na basta shirka kuma basta roƙon mala'iku ko waliyai ko gumaka tare da Allah sai a cikin tsanani sai a cikin sauƙi kai yalwa arrafa cikin yalwa da sauƙi a wannan lokaci ne suke kiran mala'iku su gama bautar Allah da wani Allah wa amma shidda amma idan tsanani ne suka samu kansu cikin wani bala'i cikin wani tsanani fa yi kulisuna lillahi du'a to za ka gan su suna tsarkakewa Allah madaukaki bauta ko roƙo malam ya kawo dalilai akan wannan kuma cikin darasinmu na farko mun rage mun ambaci ayoyin wannan ayi tafsirin inda gabar da muka tsaya bayan ayoyin wannan faɗa shi da yace faman fahima hadhihi al-mas'ala allati wadaha Allah fi kitabi shahina 54 kenan yace dukkan wanda ya fahimci wannan mas'ala allati wadaha Allah fi kitabi wadda Allah madaukaki ya kawo haske yayi bayanin ta cikin littafin shi وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما إتتشوى مشركان دا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake su ya du'una Allah sun kasance suna roƙon Allah suna bautawa Allah wa yad'una ghayrahu suna roƙon wani shi fil rakhai cikin yalwa wa amma fi darra amma lokacin da suka shiga cikin kunci da tsanani wa shidda fala yad'una illa Allah wahdahu la sharika lahu a wannan lokaci ba sa roƙon kowa ba sa bautawa kowa sai Allah maɗaukaki wanda ya kaɗaita wanda baya da sharik wanda za su yi tarayya a cikin mulkin shi ko kuma a ce cikin urbubiya ko uluhiyya ko asma'in shi da sifatin shi wayan sauna sadatahum sadatahum za ka ga sun mance da shugabanninsu wanda suke bautawa تبين له الفرق بين الشرك أهل زماننا وشرك الأولين wannan sanin wannan da matsala da ya san cewa Allah madaukaki ya yi bayanin kan cewa mushrikai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yace su sun kasance suna roƙon Allah a cikin suna roƙon Allah suna gama Allah da bauta a cikin yalwa ne amma in tsanani ya same su to za su tsantsar za su tabbata wa Allah maɗaukaki haƙƙi na bauta da roƙo to sai zama to idan wannan ya bayyana bambancin wa'annan mushrikai da wa'ancan da wa'annan mushrikai na zamanin mu da wa'ancan mushrikai wa shirkin awwalin da shirkin na mutanen farko sai ka ga wannan bambanci ya bayyana kina akwai bambanci ba ƙarami mushirkan da suna bautawa Allah madaukaki da wani Allah a lokacin da suke cikin yalwa in tsanani ya same su sai su koma kaɗai a bauta Allah madaukaki mala yace walakin sai dai aina man yufahimu qalba wane ne ina wanda zai ganar da zuciyar shi hadhihi mas'ala wannan mas'ala fahman rasikhan fahimta wadda ta zama su tana da tushe fahimta mai zirgi wallahu musta'an kuma Allah shine abin taimako a karkashin wannan idan muka duba arba'a malin yayin sharhi yace bayyana rahimahullahu wanda rahman Allah ta ƙara ta ƙara tabbata a gare shi yayi bayani annal mushrikina fi zamanihi cewa mushrikai a zamanin shi ashaddu shirkan min mushriki zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abdullah bin laifin wahab ya amhe shi ne a dubu shekarar hijira tara da dubu da ɗari da goma sha a duk wannan lokacin ya rabu ya wallafa wannan littafi kuma yake bayanin shirka da al'umma yadda ta shiga cikin shirka a wannan kuma a zamanin su yake kwatanta zamanin shi da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina zan san yi da shekara dubu har da wani abu barantana yanzu to shi ne yake cewa ibn usaimin rahimahullahu yake cewa bayyana rahimahullahu annal mushrikina fi zamani cewa mushrikai a zamanin shi ashaddu shirkan min mushriki zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun yi tsanani game da shirka game da mushrikan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana mushriki zamanihi yad'una ghayra Allah fi rafa wa fi shidda domin mushrikan zamanin shi suna roƙon wani Allah a cikin yalwa da tsanani su babu bambanci cikin yalwa su yi shirka cikin tsanani su yi shirka wa ammal mushrikuna fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabanin mushrikai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yad'una Allah suna roƙon Allah ne suna bautawa Allah ويدعون غيره سنا بوتا وكما بايا الله في حالة في حال الرخاء لوكة نيلوا وأما في حالة الشدة لوكة حال قنني فلا يدعون إلا الله عز وجل بس روكم قوة بس بوتا وقوة سألا بجمال قوة وهذا يدل على أن شرك المشركين في زمانه رحمه الله أعظم من شرك المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ina wannan sai ya zama ya yi nuni a kan cewa mashirkan zamanin shi shi muhammad bin abdul wahab rahimahullah ya sun yi tsananin shirka ga mushrikan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ina ga zamanin mu yau wanda ya zama so ilimin addini yayi nisa ba abin da aka runguma sai gargajiya sai jahilci al'amuru tsani al'amari na biyu أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله mutanen farko sun kasance suna roƙo suna haɗa bauta Allah ko suna roƙon Allah da wani Allah da wasu mutane wanda suka kasance mukusantan Allah ne kenan bayi na Allah na gari in ma an biya ko dai su roƙi annabawa kuma idan an ce roƙo fa ana ana nufin roƙo na bauta na a baka abin da ba wanda ya isa ya baka shi sai Allah wannan shi ne ake niyya a nan ba wai roƙon da mutum zai za ka tambaye shi ba abin da zai iya baka shi ba ba shi ake niyya ba ana neman roƙo na bauta wa in ma auliya ko kuma dai su roƙi waliyai wa in ma mala'ika ko su roƙi mala'iku au yadruna ashjaran ko kuma su roƙi ma gumaka itacen da suka zo suka sassaka su durkusa suna roƙon su su biya musu bukata au ahjaran ko wasu duwatsu da suka sassaka muti'atan lillahi laysa ta'asiya wannan dukkan masu bin Allah ne ba masu sabo bane ba dalilan haka suke neman mene yace ba ya sabo annaba da manzani ba sa sabo mala'iku ba sa sabo waliyai innin na gaskiya ne ba sa sabo Allah kina duka wannan bayi ne da Allah mukusanta na Allah madaukaki wancan mutanen farko su suke roƙo su roƙi Allah kuma su roƙi wancan wa ahlu zamanina mutanen zamanin mu mai du'una ma Allah suna roƙo tare da Allah unasan wasu mutane min afsaqin nas wanda suke kowa fasarci kuma ka sa ido kaga galiban mutanen da ake karkata wajen wallahi sun yi kowa fasarci والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة wanda suke roƙon su suke ba da labarinsu na abin da suke cikin kanshi na safon Allah na fajirci da zina da sata wa tarki salah da barin sallah wa gairi zalika da makamantawa galiban yanzu in aka ce ma wannan ai malamin wani ko kuma kokawa na iya da tafayi ka je ka ga sallah ma bai yi na hika an zina wannan zina barban sun kama wanda za a ce mace ta kwanta a mata rubutu a cibiya galiban sai sun lalata matan da za su musu ake wannan a ce taimako a yi ayuwa na iya taimako kuma taimakon ba don menene ba na fasikanci ne kenan kaga idan ka yi bambanta ka auna tsakanin wancan mutanen farko wanda suke bautawa Allah da wani Allah da na yanzu za ka akwai bambanci babba su wa'ancan suna kiran suna bautawa Allah da wani Allah ne da mutanen da suna ganin suna kusanci da Allah maka su kuma wannan sabanin wannan su bautawa Allah da wani Allah kuma sai dai mutanen wannan sun yi kowa fasikanci قال والذي يعتقد في الصالح awin labi la ya asi wanda yake da wani kuduri a cikin nagartaccen bayi bawa ko kuma wanda baya saban Allah madaukaki misal al-khashab wal hajar kwatamcin wani katako ko wani dutse ahwan shine mafi sauki mimman ya'taqidu fi man yushahidu fuskahu fiskahu yahi sauƙi ga wanda ana ƙudurin cewa ana ganin ƙarar fasikancin shi wa fasadihi da ɓallon shi wa yashhadu bihi kuma iyaye ana mai shaida akan wani abun mamaki mutumin da ya zama to fajiri ne fasiki ne kuma ka je ka kai kukan shi roƙa ma Allah madaukaki ka san akwai ɓace basira a cikin al'amari in ma za ka kai kokarka wani ya roƙa ma Allah ka je wajen mutumin na ƙwai wanda aka san shi da nagarta mutum ne na Allah maɗaukaki ya yi kusanci ga Allah maɗaukaki maimakon ka je ka iske mutumin da ya zama to dama fajiri ne an san fajircin shi karara qala idza tahaqqaqat anna alladhi qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallama asahu uqulan idan ya tabbata cewa wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake su sun yi nagarta hankali wa khaffu shirkan sune masu sauki game da shirka min haula'i game da wa'annan fa'alam anna li haula'i shubha to ka san wannan mutane suna da wani ruharuwa shubha wani abu wanda ya zamanto suna da mugun ra'ayi shubha abin da zai rikita da kai ya rikita ma kwalwa kaga kamar shari'a ne kuma alhali ba shari'a ba ya sanya ka kokonto a cikin al'amuran addinin da ya ce ka san wa'annan mutane suna da shubha yuridunaha yuridunaha ala ma zakarna wanda suke bujiro da wannan shubha a bisa abin da muka ambata wahiya ita ce min a'azami shubuhihim ita ce mafi girman shubha fa asir sam'aka ka saurara jinka lijawabiha gaba da amsarta wahiya ita ce wannan shubha qala annahum yaquluna kaji suna cewa innal ladina nazala fihim alquran mutanen da alqur'ani ya sabka a kansu kenan kafirai la yashhaduna anna allah alla ilaha illa allah ai su bu shaidawa bu shaida ba cewa lallai babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah kina a cikin ta basu imani da Allah ba wa yakzibuna rasula sallallahu alaihi wasallam kuma suna ƙaryatar da manzo sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'sa suna musunta dawa bayan mutuwa wa yukadzibuna al-qur'an suna ƙaryatar da al-qur'an wa yaj'alunahu sihran suna cewa ai wannan sihiri ne haka kafiran quraishawa suke wani ko ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله sun yi ka cewa to ai mu mun tabbata lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah sannan Muhammad Abdullah manzo ne na Allah wa nusaddiqu alqur'ana muna gaskatar da alqur'ani wa nu'minu bil ba'th muna imani da wannan tadawa bayan mutuwa wa nusalli wa nasum kai bal ma muna sallah muna azumi فكيف تجعلوننا مثل اولئك dan menene ta yaya za ku sanya mu kwatancin wa'ancan kafirai da farko kaga wannan shubuwa ce ko mutumin da yace yayi imani da Allah yayi imani da alqur'ani ya tabbata da manzon sallallahu alaihi wasallam manzo ne iya azumi iya sallah ka kamantar da shi da wanda bai yi ibadi da Allah ba bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai yarda ba da qur'ani kaga akwai shubuha a nan ko shi ne malam yake fal jawab ba da amsa annahu la khilafa bainal ulama kullihim babu bambanci tsakanin malamai gaba ɗayan su anna rajula cewa mutum idan saddaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shay in ya gaskatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani abu wa kadzabahu fi shay'in kuma ya karyata shi a cikin wani abu ko ko mun kakkana shi annahu kafirun lam yadkhul fil islam cewa wannan mutum kafiri ne bai shiga cikin musulunci kenan duk abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun karkarar shi ne ka karyata shi to mutum ya mutu daga cikin musulunci Allahumma sai in iya cikin jahilci ko turtasa shi aka yi ko kuma ya mutu daga cikin hankali ko kuma iya da wani mugun tawili wanda shi wannan hujja bai yarda zai taɓa hujja amma inda iya da yaƙini da hankali ba tilasta shi ba kai ba ba jahili bane ba ya karyatar da wani abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga cikin musulunci wa kadhalika idza amana fi shay'in haka nan idan yayi imani bi ba'd alquran idan yayi imani da wani shashi na alqurani wa jahada ba'dahu kuma ya yi inkari ko ya yi musun wani shashi na alkur'ani kamar a karrabe tauhid ka misali wanda ya tabbatar da tauhidi cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah maɗaukaki wa jahada bi wujubi salat kuma ya yi inkari ko ya yi musun wajibcin sallah ya ce kai ni ai bin yadda ba sallah ba wajibi ba ce ba au a karrabe tauhid ko ya tabbatar da tauhidi wa salah da sallah wajahada wujubus az-zakat kuma yayi musun wajibcin zakka ga wanda Allah madaukake ba duke da za fada zakka lokacin fada ta yi aw aqarra bi hadha kulli kullahu ko kuma ya tabbatar da wannan gaba ɗaya shi wa jahada sawma sai dai ya ce a annabin ya zama azumi wajibi na ramadan aw aqarra bi hadha kullahu ko kuma bi hadha kulli ko kuma ya tabbatar da wannan gaba ɗaya wa jahada al-hajja yace a annabin ya zama hajji ba wajibi ba ce kaga dai rukunan musulunci guda hudu ya yarda da su ko ɗaya ne bai yarda da shi bai ce bai yarda ba to wannan hallo dukkan malumai na musulunci sun tafi a kan cewa wannan kafin kuma akwai bambancin inkari da musu akwai kuma bambancin yarda kuma da rashin aikatawa mun gane ko idan wanda ya yarda wannan duka rukunai ne na musulunci sai dai sakaci da kasala shi da wane ne bai aikata ba to wannan kusan dukkan malamai sun tayi akan cewa ba a cewa wannan mutum kafiri ne sai akan abu guda biyu shahada da sallah sallah duk mutum da ya inkarin za to wannan kusan sahabbai sun tsaye akan cewa wanda ya yi musu ya ƙi kwata-kwata wannan ana ɗaukar shi kafiri kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafara qala wa lamma lam yanqad kuna lokacin da mutane ba su tantance ba wasu mutane fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam ga hajji anzalallahu fi haqqihim sai Allah madaukaki ya sabkar da ayoyi akan su a haƙƙin su yace walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin walillahi ala nas wajibi ne ga mutane ga Allah ko kuma ka ce haƙƙi ne na Allah ga mutane hajjul bai ziyartar ɗakin Allah maɗaukaki domin ba da ayyukan hajji sai dai kuma da sharafi manistafa a ilayhi sabila wanda ya samu ikon tafarki zuwa ga wannan hajji kana da lahiya kana da guzurin da za ka sai hajji to wannan sai zama to wajibi ne akan ka sai kai hajji wa man kafara to wanda ya kafirce kuma fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin na Allah madaukaki sai ya ambaci mene kafircewa ya ambaci lafazi na kafirci kenan kamar wanda bai yarda da haka nan ba to tabbat kafirci ne kuma lalle Allah madaukake shi ne mawadaci ga 'yan talakai malai ce wa mana akarra bai haza kullihi dukkan duk wanda ya tabbatar da wannan gaba daya wa jahada alba'asa sai da yace a kawai in an mutu shikenan babu zancen tadawa a yi hisabi kafara bil ijma haka dukkan malamai sun kai akan cewa wannan mutum ya kafa ya yarda da rukunan musulunci gaba ɗayansu ya yi imani da su sai da ya ce a kawai in an mutu shi kenan ya faɗi kamar yadda kafirin kwaye suke su a iza mutu awa kuna turaban a inna na mabuɗu awa a ba'u na awwal da ina mutu da farko kakannin kakannin mai ina suke dabi su ba ta da su ba da sambata da wannan ta lokaci ce allah maɗaukaki ya sanya tashin kiyama na da lokaci نعم كفر بالإجماع وحل دمه وماله جنيشي حل دمه دمه وماله da jinin shi da duke shi sun halalta inda wurin da ake zartar da hukunci ne na shari'a Allah madaukaki to kawai wannan kai kisa ne ko a neme shi ya tuba ko kuma a kashe shi kuma a kwashe duke shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yake cewa إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا kenan wa'anda suke kafircewa da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wa rusulihi da manzannin shi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله suna so su bambanta tsakanin Allah da manzanni shi wa yaquluna suna cewa nu'minu bi ba'dhin mun yi imani da shashen manzanni wa nakfur bi ba'd kuma muna kafircewa shashi ina mun yarda manzo wani da wani manzo ne wani manzo wani da wani ba manzo bane wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila suna nihi da wannan fadar su su riki wani tafarki tsakanin imani da manzanni gaba daya da rashin imani da manzanni gaba ɗaya kenan nan suke so su samu wata hanya wadda za su bi sai Allah madaukake ce ulaika humul kafiruna haqqan wannan su ne kafirai tsantsa kenan imanin su da shashin wasu manzanni imanin su da Allah bai hudda su ba daga kafirci domin sun kafirce da wani shashin manzanni wanda Allah madaukake ya aiko وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كما من يوا كافري تاندي نا عذابا ولا كنتتا من ربك قال فإذا كان الله قد صرح في كتابه إذا الله مدعوكي ياي بيان وانا أتكل لتايش أن من آمن ببعض وكفر ببعض cewa wanda ya imani da shashin abin da ya tabbas ko manzanni kuma ya kafirce da shashen abin da ya tsaftasko manzanni ba huwa alkafiru haƙƙa to wannan shi ne kafiri tsantsa zalata hajji shubaha to a wannan shubaha sai ta gushewa wannan waccan shubaha da suka kawo sai ta gushe wa hadhihi allati dhakaraha ba'd ahli ahsa fi kitab alladhi ursila ilayna malam shi yace wannan na daga cikin sashi abin da aka ambata daga mutanen ahsa a cikin wannan littafi wanda aka aiko mana shi kenan na tambaye irin wannan shubha da aka aikowa mana wa yuqalu aidan kuma haka nan za a ce idza kunta taqra anna man saddaqa ar-rasula aw tuqirra idza kunta tuqirru tuqirra أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجاهد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر في كل شيء إلا البعث وكذلك لو جاهد وجوب صوم صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما تقدم yace haka nan ne hallau za a ce idan ka tabbatar da cewa dukkan wanda ya gaskatar da manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin kowane abu sai dai yayi musun wajibcin sallah cewa kafire ne wanda jinin shi ya halatta da dukiyar shi wannan kuma da dukkan ra'ayin malamai na musulunci hakanan wanda ya tabbatar da dukkan komi sai dai ya ce bai yarda ba da tashi kiyama cewa Allah bayan mutuwa zai tada mutane ya musu sakamako haka wanda ya yi musu wajibcin azumin ramadan kuma ya gaskatar da komi kuma bayan wajibcin azumin ramadan la taqtariful mazahib fi to dukkan tafarkai na addinin musulunci ba su taba sabani akan cewa shi kafiri ne وقد نطق به القرآن كما ثبت القرآن yayi magana da wannan yayi furici da wannan matsala kama ta kaddama kamar yadda ya gabata cikin wannan aya ta suratul nisa aya ta 150 da aya ta 151 ina ga muna da tsayawa a wannan gaba da Allah darasi na gaba sai mu yi sharhin abin da ya gabata kuma ko da daidai Allah ba mu lada abin da muke kuskure Allah ta farta mana subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha